صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله قد نهانا الله ربنا تبارك وتعالى عن اتباع الهوى بكطره وسوء مصيره وإقلال صاحبه إلى النار وقال تعالى في حق في حقه عليه الصلاة والسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير عباد الله أسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأعظمها وأنفعها هنا وهناك نعمة الإسلام واتباع السنة فإن الأخذ بهما سبب لزوال الأداوة والبغضاء والفرقة وسبب ذلك المحبة والألفة وقال تعالى في حق نبي الله داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب وقال ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ظمه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب وتل عليهم نبأ وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدين وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من بعد الله وما لهم من ناصرين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وأن أبو وأن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى وعن شداد بن عوس رضي الله عنه مرفوعا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عباد الله ولا تكونوا متبعين للهوى والأقرار المختلفة وكونوا مجتمعين على دين الله إذا اتبعوا هذا المنوال يكون سببا لهذه الأمة عن البعد عن التقاطع والتدابر والاختلاف اتباع الهوى عباد الله يولد الاختلاف المتعذر عن الألفة أو المتعذر عن الائتلاف والجمع وقال عليه الصلاة والسلام من فارق الدنيا على الإخلاص والقواعد الإسلام مات والله عنه راض وقال أنس رضي الله عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل الاختلاف والهوى وقال ابن عباس رضي الله عنه لسماء الحنفي يا حنفي الجماعة الجماعة يعني إلزم الجماعة وأوجب الله علينا عباد الله التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف وأمرنا بالاجتماع والإتسام بالوحيين اعتقادا وعملا وكان ذلك يجلب الخير في الدارين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna yaba masa muna roƙonsa shi Allah subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar wajen kyawawan ayyuka kuma ya tsare mu daga munanan ayyuka hakika ya yan uwana cikin addinin Allah wanda Allah ya shirya shine shiriye ya Allah ka samu cikin shiryun bayinsa haka nan wanda ya bata ba za a samu mai shirin da zai shirya shi ba bayan nan ya yan uwa babu magana fi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shiriya kamar shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shiri fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare ina yi wa kaina da ku ya bayin Allah da jin tsoron Allah madaukakin sarki wannan wasici Allah ya fara shi da kansa cikin alkur'ani mai girma yake cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika ne wasici gare ku da wanda muka ba su littafi kafin ku akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya baya wannan ya uwa masu albarka fuskoki masu annashiwa da haske na imani Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijinmu mahalicinmu abin bauta gare mu ya hana mu bin san zuciya saboda haɗarinsa da mummunar makoma da tabbatar mai shi zuwa ga gidan wuta in bai tuba ba Allah maɗaukakin sarki yake faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum cewa yahudu da nasara ba za su taɓa amincewa su yarda da kai ba har sai ka bi irin tsarinsu sai ka bi irin manufa irin tasu sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul inna hudallahi huwal huda haƙiƙa shiriyan Allah ita ce shiriya wala in ittaba'ta ahwa'ahum da a ce zaka bi soyayyen zuciyarsu ba'ada alladhi ja'aka min al-ilm bayan ilimi na wahayi ya zo daga Allah maɗaukakin sarki malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da mataimaki ko majibancin al'amari dangane da abin da ke ga Allah maɗaukakin sarki bayan Allah mu sani cewa Allah ya mana mamako ruwan rahama da ni'ima zahira da baɗina mafi girma da mafi amfanuwa a cikin wannan ni'imomi da Allah ya mana a nan gidan duniya da gobe alƙiyama ita ce ni'imatul islam wa tibau sunna shine ni'imar musulunci da yin mu masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin riko da alqur'ani riko da sunna wannan sababi ne na kawar da dukkan wata adawa da kiyayya da rarrabuwa a cikin al'ummar musulmi matukar za su rike da alkur'ani za su riko da sunna to sun yi maganin adawa sun yi maganin kiyayya sun yi maganin ɗaiɗaikuwa sun yi maganin rarrabuwa kuma hakan zai sabbaba mana soyayya juna da kuma haɗin kai Allah mai girma da buwaya yake faɗa game da annabi Dawud alaihi salam yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Dawud alaihi salam hakika mun sanya ka khalifa a bayan ƙasa fahakum bainan nasi bil haqq ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabil hawa kada ka bi san zuciya faidulaka an sabilillah bin san zuciya zai kawar da kai daga kan hanyar Allah madaukakin sarki mu sani ya uwa Abdullahi dan Abbas Allah kare da shi yake cewa Allah madaukakin sarki bai taɓa ambatar san zuciya a alkur'ani ba face ya zargi wannan san zuciya din misali na farko Allah mai girma da bawa yake cewa watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wannan wanda muka ba shi ayoyinmu fansalaka min ha sai ya zare kansa da koyarwa ayoyin fa adbahu shaitan sai sai dan yabi shi wa kana min al-gawin sai ya zama daga cikin batattun mutane walau shina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi sai Allah ke cewa taba hawahu sai bu soyayyen soyayyen zuciyarsa Allah ce fa masalahu ka masalul kalbi misalinsa kamar misalin kare intaha min alaihi yalhas aw tatruku yalhas in zaka bashi abinci ba zai daina wannan lallagen ba da zaka hana shi ka kore shi zai ci gaba da wannan lallage din to wannan sai Allah ya musalta wancan bawan Allah da aya ta zo masa gaskiya ta bayyana gare shi amma sai ya ki bin gaskiya ya bi son zuciya sai Allah ya mai da shi haka a cikin suratul kafi Allah yake buga mana misali Allah yake cewa sabir nafsu kama alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yaduna rajaha ka haƙurƙurtar da kanka ya rasulallah ma'allazi ne da una rabbahum bil gadati wal ashi tare da mutanen da suke yi wa Allah bauta a safiya da marice yuriduna wajahu suna neman yardar Allah wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada kai da'a da biyayya ga wanda zuciyarsa ta shagala daga cikin al'amarin wa kana wattaba hawahu ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furta al'amarin sai kai ya zama akwai ganganci a ciki Allah mai girma da bawa yake cewa bal ittaba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilm su dai azzalimai suna bin soye-soyen zuciyarsu ba tare da wani ilimi ba fa in lam yastajibu laka fa'alam man fa'alam annama yattabi'una ahwaahum bighairi ilm idan ba su amsa kiran ka ya rasulullah to ka sani cewa su suna bin soye-soyen zuciyarsu ne ba tare da wani ilimi ba wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma zalimin ba wani batacce inji Allah fiye da wanda yake bin son zuciyarsa hakika Allah mai girma da buwaya baya shirye mutane a salimai ya ƴan uwa masu albarka hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku imaninsa ba zai cika ba har sai ya zamto son zuciyarsa ya yi daidai ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda zuciyarka ta kai da kauna da begen wani al'amari to ka saita wannan son zuciya da abin da yake ga alqur'ani da abin da yake sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama amma in son zuciyarka ya kaucewa alqur'ani in son zuciyarka ya kaucewa sunna to ma'aikin Allah ya ce baka da imani ba ka da imani ko kaɗan manzan Allah ya kore imani a gare ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yan mu sani cewa akwai hadisi hallo wanda Abu Umama Al-Bahili Allah kare da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ubida tata sama babu abin da ake wa Allah bauta a ƙasan sama wanda Allah madaukakin sarki ya fishi da wannan bautar min hawa fiye da son zuciya ba abin da za a yi wa Allah bauta a bauta wani Allah ba Allah ba kuma Allah ya fishi da wannan bautar fiye da yadda ake bauta wa son zuciya hatta kafirai son zuciya ne ya sa suke bautar gumaka masu bautar wuta son zuciya ne ya sa suke bautar wuta masu bautar mala'iku haka masu bautar dukkan wani abin bauta a ganinsu to son zuciya ne ya sa suke wa wani abin bauta amma ba dan ya cancanta ba ba dan ya tabbatu a masa bauta din ba saboda ka son zuciya shine yake jefa yan adam a cikin halaka shine yake sa mutum ya zama kafiri yake sa mutum ya zama bayahude yake sa mutum ya zama balasare yake sa mutum ya zama mushriki amma gaskiya ta tabbata wa qulil haqqu min rabbikum gaskiya ta tabbata daga Allah dukkan mai neman gaskiya qur'ani ya zo da gaskiya duk mai neman shiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shiriya me ya rage mana mu kama wannan shiriya mu bita duk kuma wannan wanda bai bi shiriyar ba to ya kama hanyar bata fa ma za ba'da al-haqi illa dalal babu wani abu a bayan gaskiya sai bata saboda kan mu kiyaye son zuciya Allah madaukakin sarki iya fishi fishi mai tsanani game da yadda mutane suke bin saron su ga nassi na alqur'ani ga nassi na hadisi ga koyarwa na magabata amma mutum ya sa son zuciya sai wa Allah bauta da shi babu nassi babu madogara babu wani haske da zai zamto umda da aka dogara gare shi wajen aikata wannan ibada din ko aikata wannan itikadi din ko aikata wannan mu'amala din a matsayin ita ce abin bauta a matsayin ita ce ibada in ba sharrin san zuciya ba yan uwa wane ne zai hada kai da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuma hada kai yayi alliance da shi da masu zagin iyalan gidan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama masu zagin abokansa masu tsinewa aminansa kuma ana hakan ne wai da niyya da fada da rayawan cewa wai shi wannan din kaunarsa ake yi an kaunace shi a baki amma kuma an yi haɗin gwiwa da masu ci masa zarafi da mutunci masu cewa manyan abokan sun yi itikadi suna wuta masu itikadin matansa na aure wanda hadisi ya tabbatar da kan cewa manzon Allah ya ce su ne matansa a duniya kuma su ne matansa a aljanna to an haɗa kai an haɗa gwiwa da masu irin wannan ra'ayin masu kafirta aminansa kalifofinsa aminansa abokansa masu kafirta matansa kuma an haɗa kai da su wai ana son wannan bawan Allah kun ga san zuciya ya girma san zuciya ya rufewa mutane san gaskiya in ba rashin san gaskiya ba ko kuma a makancewar zuciya da bin san ranta me ya kai mai da'awar musulunci a baki da da'awar son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kai cikin coci ya je coci yake taya kiristoci murnar cewa suna bikin kirsimeti ya zagayo musu wannan fa aqida suke Allah ya haihu yana da da kuma da sunan kai musulmi ne kaje ka taya musu murna Allah ya kafurta su a Qur'ani a gu daban-daban laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah ya riga ya ce su kafirai ne kana'an ba su ba kai ba kai ba su Allah ya raba alakan to in ba san zuciya ba in ba zuciya ta makance ba me kai ka gunsu kai kuma kai ka ce masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah mai girma da bawa yake cewa in ba ku sani ba ha antum haula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum kuna son su kuna nuna musu kauna amma su ba sa son ku da nassin alqur'ani Allah ya ce ba sa kaunar ku ba sa son ku ji daɗi ba sa son ku zauna lafiya har a wani guma alaƙi abin da suka ɓoye a zuciyarsu ya fi tsanani akan abin da suka bayyana to idan ba zuciya ta makance ba yan uwa wanda ƙur'anin ka ya zo ma da wannan manzon ka ya zo ma da wannan tsarin a malaman ka sun karanta ma amma bayani da yaran da kake fahimta to me kai ka alayin su in ba zuciya ta makance ba ka ga wanda yayi wannan ba za ka zargi mai bautar gunki ba domin shi ma zuciyarsa ta makance ya ga gunki ya cancanta ya bauta masa mai bautar wuta shi ma zuciyarsa ta rufe ya bauta wuta mai bautar mala'ika mai bautar kowane irin abin bauta zuciya ce ta rufe Allah da kansa yake cewa ba idanuwansu bane suka rufe walakin ta'amal qulubul latifi sudur in zuciya ta makance ake binta ta ko ina to za ta jefa mutum zuwa ga wuta Allah ya tsare to ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani abin bauta da ake bautawa a ƙasan sama wanda Allah ya fi fishi da wannan bautar fiye da yadda mutane suke bin sarransu suke bin son zuciya wanda babu ƙalar lahu babu ƙalar rasul kuma a zo a ce ibada ake yi a zo a ce bi ake yi umar ɗan katsaf allah ƙare da shi yake ce duk wani mai son zuciya wallahi ku kiyaye shi ba ku ba shi fa innahu adu li sunna mai bin son zuciya inji umar ɗan katsaf ya ce wallahi abokin adawa ga sunna ne abokin gabar sunnar ma'aikin allah ne sallallahu alaihi wasallama ƙur'ani ya zo da tsawa ya zo da umarni ya zo da ayi da akar ayi to ƙur'ani ya fi ƙarfinsu sunna ta zo har gidanka ta ce abin da kake so in bai yi daidai da abin da manzon Allah ya zo da shi baka ajiye shi to wani abin ya fi ƙarfinsu sai aka kama kama kame he zuciya ta zamto ita ake bautawa ita ce mai jagoranci an fara cikin halaka Allah ya tsare Abdullahi dan Abbas yake cewa da ka zama shugaba jagora akan son zuciya kwara ka zama mabiyi akan bin gaskiya a naɗa ka shugaba jagora amma ka san tafiyar ba ta Allah ba ce ka san tsarin ba alkur'ani ba ne ka san tsarin ba sunna ba ce ka san tsarin san zuciya ne abdullahi dan abbasu ya ce zaman ka lafiya alkhairinka ka zama to mabiyi a gunda ake yin gaskiya gunda ake kulla gaskiya ake ƙoƙarin ɗabbaka ta haka wannan manya-manyan bayan Allah daga cikin sabon manzon Allah suke faɗa sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi daga Shaddad bin Aus Allah kare da shi yake cewa ya ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkayyisu man dana nafsa mai wayo mai dibara shine da yake wa kansa hisabi hasibu an fusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin ku je alkiyama Allah ya muku hisabi da kansa to mai hankali mai wayo shine zai dinga duba cewa me ya aikata jiya na alkhairi ya ƙara a yau me ya aikata jiya na shari yayi kokarin tuba ya daina ya nemi yafiyan Allah mai wayo mai dubara in ji manzon Allah shine mai irin wannan tsari idan ya je kwanciya ya yi ruwayani ɗin abin da ya can daga asuba zuwa wannan lokaci me ya yi na sakaci me ya yi na ganganci ya roƙi Allah ya yafe masa me ya yi na alkhairi ya roƙi Allah ya tabbatar da shi ya bashi azamar ƙarawa to wannan shine alkhayyis in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut wanda yake aiki kafin ranar mutuwa ta zo ko yake aiki dan abin da zai faru bayan mutuwa wal ajiz gajiyayye gajiyayye rago mai sakaci manita ba na hawaha wanda zuciyarsa ke bin san ransa duk inda zuciyarka ta kada ka kai to wai manzon Allah ce wannan kai ne gajiyayye kai ne rago kai ne na bayar da dangi wa tamanna ala Allah al'amani ya dinga burace burace tsakaninsa ga Allah mai girma da buwaya ya ƴan uwa masu albarka mu sani cewa kada mu zama masu bin san zuciya wal aqradul muktaliba kada mu zamto masu bin ra'ayoyuka masu sabanin juna wa kunu mustabi'in ala dinillah mu zamto dunkulallun mutane a ƙarƙashin inuwar Allah a ƙarƙashin inuwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun bi wannan tsari ya yan uwa ya kunu sababan li hadhihi al-umma an al-bu'd an at-taqatu'i wa tadaburi idan mun bi tsarin alqur'ani mun dunkule mun bi tsarin sunna mun dunkule to wannan sababi ne zai sa mu yi nisa mu yi baran-baran da rarrabuwa da juwayawa juna baya da sabani marar kai marar kafa ittiba'il hawa ya yan uwa bin san zuciya yuladul iktilab iya haifar da rabuwa a cikin mutane in dai za a bi san zuciya to kai ba zai haɗu ba fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq in ka kirawo su ku zo ku bi alqur'ani ku zo ku bi sunna suka ki kowa ya kama gabansa to a wannan rarrabuwar ma kansu ba zai haɗu ba fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq suna cikin rarrabuwa ash-shiqaq shine al-ikhtilafu shadid tsananin rarrabuwa da wancan yayi can wancan yayi can ba za a dunkule a guye ba saboda ka dunkulewa a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna iya jawo mutane haɗin kai da kuma karɓar uzurin juna da ƙaunar juna ta gaskiya amma matuƙar za a bi son zuciya to zai haifar da ikhtilafi al-mu'tarir an al-i'tilaf wal jam wanda zai buwaye mutane a kasa haɗa kai kuma a kasa ƙaunar juna a gu ɗaya musulmi ya wa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man faraka ad-dunya alal ikhlas duk wanda ya rabu da duniya iyakan ikhlas shine bin alqur'ani da sunna ya tsaya akan qawaidul islam mata wallahi an huradin manzon Allah ke cewa wallahi wannan bawan Allah ya mutu iya cikin yaddadun Allah madaukakin sarki ya Allah ka samu na cikin su Anas dan Malik ke cewa wa huwa dinullah tsayawa akan ikhlasi a alqur'ani da sunna da qawaidul islam Anas dan Malik ya ce wallahi wannan shine addinin Allah alladhi ja'at bihi rusul wanda annabawan Allah suka zo da shi qabla al-iktilafi wal hawa kafin a samu rarrabuwa da sabani da basan zuciya a hesan zuciya shine yake gurbata addini a hesan zuciya shine yake kawo rarrabuwar kai a hesan zuciya shine yake kawo kyamar juna da yawa juna fatan jafa'i da fatan bala'i matukar za a bi san zuciya ba za a bi gaskiya ba irin wannan abubuwa za su haifu a cikin mutane abdullahi dan abbas yake gaya wa ɗaya daga cikin almajiransa mai suna simak al-hanafi yake cewa ya hanafi aljama'atul jama'a aljama'atul jama'a nan malamai sun ce akwai al'ikira shine ilzimul jama'a ya hanafi kalizimci mutane duk inda ake haɗin kai kaje ka jefa kanka agon amma karbi masu rarraba kan al'umma karabu masu son girma a cikin musulunci karabu da masu son shugabanci karabu da masu son shuhura duk inda bayin Allah suke sun haɗa kansu akan alƙur'ani sun haɗa kansu akan sunna waɗannan su ne abokan tafiya ko da kai mabi ne a cikinsu ko da ba a san ka ba in dai a wannan layin suke irin mutanen da ake nema a haɗa gwiwa da su kenan amma masu son girma masu son son zuciya irin waɗannan mutane ba abokan tafiya ba ne haka abdullahi ɗan abbasu allah ya ƙara yadda da shi yake yi wa ɗaya daga cikin almajiransa nasiha duk inda jama'a suke ka yi ƙoƙarin haɗa kai ko malaman shari'a suke cewa ba a cewa mutane jama'a da nasi na alƙur'ani ko nasi na hadisi shi mutanen da suka haɗu kan alkur'ani da sunna su ne aljama'a in dai sun haɗu sun dunkule ƙala Allahu ƙala Rasul waɗannan su ake nufi da jama'a kamar yadda duk larabcin Qur'ani haka tabbatar nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka tabbatar musani ya uwa masu albarka kafirai Allah ya tsane su baya san su ya tsine musu albarka amma akwai wata tada su guda ɗaya wanda Allah ce in ba mu kwaikwaye su anan ba za a samu matsala a cikin mu والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كافري شاشن سوياسا شاش هكا الله يجي بعضهم أولياء بعض كافرين إسرائيل ده كافرين نيجيريا والله هكا سكي الكفر ملة واحدة musamman an haɗu akan musulunci he su bar rarrabo su su dunkule akan abin da laraba suke cewa aduwul mushrak a haɗu a yaƙi abokin gaba haka suke yi to Allah ya ce ku musulmai in ba ku yi irin wannan ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a bayan ƙasa za a samu ɓanna mai girma me yi jawaban rauni ya uwa ba mu da yawa ne alƙawarin Allah ba zai tabbata a kanmu ba wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin Allah ya alƙawarin zai tseratar da masu imani Allah ya alkawarin zai tseratar da masu gaskiya Allah ya alkawarin bawa masu imani nasara a kowace irin fage to mu ne muka ajiye alkawarin Allah din mun ki mu haɗa kai an samu masu gaba a cikin musulmai an samu masu hassada an samu masu shari an samu masu tukutun gwila an samu wanda bawan Allah bai ji ba bai gani ba a kulla masa shari don a kore shi aiki a kulla mai shari don haɗa shi faɗa da mutane duka ana samun irin wannan musibu a cikin musulmai wannan shine abin da ya ja mana rauni ya ja mana gamu a tare amma kanmu ya rarrabu gamu a haɗe muna ganin muna da yawa amma aikin da mutane kaɗan za su yi matuƙar kansu ya haɗe yawan mu ba zai samu yi ba domin ba mu da haɗin kai ba mu da dunkulewa abu ɗaya mun kaucewa karantar alƙur'ani mun kaucewa karantar wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa masu albarka mu sani cewa Allah mai girma da buwaya ya wajartar mana da riko da alƙur'ani da sunna da kokkomawa zuwa gare su idan an samu sabani fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda an samu sabani ka ja na ja to ba naka zaka dage abi ba ba na wazan na ci abi ba a koma ga alkur'ani a koma ga sunna mai Allah ya ce mai ma'aikin Allah ya ce in dai mun yi imani da Allah mun yi imani alkiyama za ta tsaya a yi hisabi dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna to Allah ya ce in an samu sabani ba gaba za a yi ba ba jifan juna da miyagun kalmomi za a yi ba ya ce ku koma ga alkur'ani mana akwai maganin sabani ku koma ga sunna akwai maganin sabani haka Allah ya ce ina muka ajiye wannan ƙa'ida da Allah ya ɗora mana za a samu zage-zage da cin mutuncin juna da sunan ana cikin addini guda ɗaya wannan son zuciya ya shigo shedan yayi nasara akan wasu Allah ya tsare mu sani ayyan masu albarka cewa irin koma ga alqur'ani ga sunna shine maganin sabani wa amarna bil ijtima wal itisam bil wahyi Allah mu dan mu girma da baya ya umarce mu dunkule mu hada kai ya umarce mu yi riko rikon gangam rukon sai dai mutuwa ta raba mu da mu da wahayin nan guda biyu alqur'ani da sunna i'tiqadan wa amalan aqidarka ta dace da alqur'ani da sunna aikinka ya dace da alqur'ani ya dace da sunna wa kana zalika yajlibu lakair fi darain ruko da alqur'ani ya yan uwa da ruko da sunna wannan iya jawo wa mutane alkhairi a rayuwar gida guda biyu shine rayuwar gidan duniya da kuma rayuwar gobe alkiyama ya Allah ka taimake mu masani ya yan uwa hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin Anas dan Malik Allah kare da da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salasun munjiyat wa salasun muhlikat akwai wa'ansu abubuwa guda uku dukkan musulmi idan ya kiyaye su iya aiwatar da su cikin al'amuransa na yau da gobe wannan zai zama to sanadiyar tsiransa da fadawarsa zuwa ga gidan aljanna haka nan akwai wa'ansu abubuwa guda uku in dai kana aikata su kana ta'ammuli da su har ka mutu baka tuba ba za su yi sanadiyar fadawa mutum gidan wuta Allah ya tsare abubuwa na farko masu tseratarwa masu kai dan adam zuwa ga aljanna sai manzon Allah ki ta kashiyatillah fi sirri wal alan yin jin tsoron Allah da bin dokokin Allah a suru da bayyane a inda aka sanka da inda ba a sanka ba ya zama to kana bin dokokin Allah mai girma da buwaya abu na biyu wal qasdu fi rida fil gina wal faqr ya zama to kana da manufa mai kyau idan Allah ya ma arziki Allah ya baka shugabanci Allah ya baka dukiya kuma kana da manufa mai kyau idan Allah bai kaddara kana da dukiya ba idan Allah ya yi ka talaka ya zamto manufarka mai kyau ce kar Allah ya ma arziki manufarka ta canja da kai ahlus sunna ne bawan Allah ne mutumin kirki ne dukiya ta zaka canja to wannan baka da manufa mai kyau kada kai talaka ne ka kasa hakura da irin talaucin da Allah ya jarabe ka da shi ka kawo minafirci ka kama yaudara ka kama ha'inci wannan baka da manufa mai kyau to saboda haka mu daidaita mu daidaita manufar mu ta yi daidai da lokacin da muke ta cikin talauci kuma ta yi daidai a lokacin da Allah ya wa ɗaya daga cikin mu arziki ko ya bashi mulki shine wal qasdu fil gina wal faqr wal adlu fi rida wal ghadab ya zamto muna yin adalci a lokacin da muka yi fushi ko muna yin adalci a lokacin da muke cikin walwala kar ya zamto fushi da wane ya sa kafa da ƙarya kafa da ƙazafi a kansa kar ya zamto son wani da kake yi da yarda da kai da shi da daɗa ɗama da yake yi ya sa ka faɗi abin da ba adalci bane a kansa Allah ya haɗa mu wannan wai za qultum fa adilu walau kana za qurba idan za ku yi magana ku yi adalci ko da akan wanda yake kusa da ku ne wa bi ahdillahi awfu alƙawarin Allah mu kiyaye mu cika shi haka Allah ke ba mu umarni ya yan masu albarka wannan su ne abubuwa guda uku manzon Allah ke cewa za su kai mai su zuwa ga aljanna Allah ya samu na ciki kashiyati Allah fi sirri wal alan wal qasr fil gina wal faqr wal adl fi rida wal ghadab abubuwa guda uku masu halakarwa manzon Allah sai ya fara cewa hawa mutaba son zuciya wanda ake bin sa wannan shine matakin farko na halaka dan adam wa shuhum muda da rowa tsananin rowa Allah ya ma dukiya an ce ku zo ku taimaki addinin Allah ku taimaki yan uwanku wanda ba su da hali ka kankame ha antum ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkal wa man yabkal fa inma yabkalu an nafsi wallahu al-ghani wa antumul fuqara marawaci shaida ce ta munafinci al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum hannunsu a ruke ki marawata ne saboda ka suffantuwa da rowa suffantuwa ne da suffa irin ta munafiki Allah ya tsare to daga cikin tada ko halayya wanda take halakar da mutum shine shuhun mutsa rowa wanda ake mata da'a ka bi rowa tsananin rowa to wannan iya zama mutum ya faɗa cikin halakar Allah ya tsare wa ijabul mar'u bi nafsi da kuma jiji da kai jiji da kai iya jefa mutum zuwa ga halakar Allah ya tsare innal hawa la huwal hawanu bi aini cewa bin son zuciya shine rauni asalin rauni kenan fa iza hawaita faqad kasabta hawanan duk mutumin da ya fi son zuciya hakika ya sayi rauni da kudin sa ya biya duk mai son zuciya al'amarin sa mai rauni ne babu inda zai je Abdullahi bin Mubarak Allah ya kara masa rahama yake cewa iya daga cikin bala'i mafi zama bala'i ya suffantu ga dan adam baya dawowa daga son zuciyarsa haka Abdullahi dan Mubarak ya ce Allah ya masa rahama alama ta halaka ga dan adam da ya fada cikin bala'in da ba zai fito ba ya zamto duk abin da ya tsayawa akan zuciyarsa ba zai dawo ba ko da gaskiya ta gewaye shi ki dawowa to wannan alama ce ta bala'i gare shi alama ce ta mummunan ƙarshe gare shi Allah ya tsare musu ne ƴan uwana masu albarka Allah mai girma da buwaya ya ba mu umarni da yawa da yawa cikin alkur'ani mu dunkule a ɗaya mu bi alkur'ani mu bi sunna mu haɗa kai mu sani cewa gajiyayye a cikin mutane shine abdul nafs wanda yake bautawa ransa fi shahawatiha duk inda ransa ya raya mai abu yabi to wannan shine gajiyayye a cikin mutane dan wahala kenan wahalalle a duniya kuma wahalalle a gobe alkiyama to alaina bil ijtima ya ibadallah gare mu umarni ga Allah zuwa gare mu mu yi riko da alqur'ani mu hada kai mu hada kai ya bayin Allah mu dunkule musulmi Allah ya mana ni'ima Allah ya mana baiwa babu irin abin da Allah bai mana ba wallahi dukkan abin da Allah yake wa ɗan adam na tagomashi ya yi mana shi babu irin abin da za a nema a cikin mu a rasa Allah ya mana masu dukiya Allah ya mana mahafizan alkur'ani Allah ya mana masu ilimin addini Allah ya mana masu ilimin boko Allah ya mana shugabanni Allah ya mana yan kasuwa Allah ya mana masu karfi Allah ya mana matasa babu irin baiwar da Allah bai mana ba amma mun kasa yarda da wannan baiwar mu haɗa kanmu idan ba mu haɗa kai ba abu kaɗan za mu kasa maganin sa wallahi babu abun da zami matukar muna rarrabe amma anguwa masallacin kamsu salawati mu haɗa kai a masallacin juma'a mu haɗa kai karamar hukuma jiha ƙasa mu haɗa kai mu dunkule ina ake neman taimako ina ake neman shawara mu yi malamai masu hikima suke cewa domin girman haɗin kai da Allah ke nusar da mu shi sai aka ce dukkan lokaci guda biyar a yini da dare sai mun haɗu a masallacin misalar jami'i sun ce wannan akwai alam na haɗin kai a cikin wannan ana so a san wane ya zo wane bai zo ba a'a wane mun yi asuba a zahar bai zo ba lafiya a je a gano shi wannan iya sa kauna a zuciya iya sa kai ya haɗu iya sa damuwa da farin ciki da zama to sun zama guda ɗaya wannan iya nuna cewa mu haɗa kai ƴan uwa bayan wannan kamsu salawat sai aka ce duk ranar juma'a a haɗa masallatayya wannan na kamsu salawat aƙalla guda talatin ko arba'in ko fiye da haka a dunkule a guɗe a yi juma'a duk sati ku haɗu da ɗan uwanka akalla kilomita biyar zuwa shida wanda za ku yi sati a kwana shida ku haɗu ba sai ake so a kwana na bakwai ku haɗu ku gaisa ku yi wa juna barka da arziki me ya faru daga kwana bakwai zuwa yanzu me ya ƙaruwa ta musulunci mu waye a cikin musulmi ya shiga cikin halin yaya za a iya taimaka masa a je a gano shi to wannan iya cikin al'alam na haɗin kai sai aka ce in an yi mutuwa mu haɗu in an za a ɗaura aure mu haɗu mu je mu gano mara lafiya dukkan wani aikin alkhairi aka ce mu haɗu hasali ma sai aka sa mana haduwa ta duniya gaba daya duk shekara aka ce wanda Allah ya bashi dama ya hore masa a cikin arkanul islam ya ziyarci dakin Allah mai alfarma dukkan musulmin duniya a haɗu a karkashin jagorancin limami guda daya ranar arfa ya jagoranci mutane ya karantar da su abin da zai faru a wannan shekara da wa'azin shekara gaba daya yake a wannan yin wannan malamai sun ce alam ne na musulmi mu haɗa kanmu a banza Allah zai mana wannan ba a banza Allah zai samu mai wannan ba saboda haka bayan mun yi wannan mun dawo mun sauki wajibi mu haɗa kai kada a samu makoci da makoci ana gaba ba daidai ba ne kada a samu wa da kani ba a jituwa kada a samu ubangida da yaro ana fatan mugunta ga juna wannan ba daidai ba ne ba halin musulmai ba ne mu haɗa kai mu gyara yanda kai wa wani ba daidai ba kai ma za a ma ba daidai ba yanda aka ce ka yafe kai ma wani zai yafe ma mu yi kokarin mu yafe wa juna zuciyarmu ta zama ta dunkula abu daya wannan shine kullun kiran da Allah yake mana kuma shine kiran da manzon Allah yake mana matukar ba mu bi wannan kiran ba mun dinga ganin takeici a cikin wallahi mun dinga ganin ɓaci rai da takaici mu yi kuka kukan da ba zai mana amfanin komai ba amma idan mun dunkule abin da muke ganin ya gagare mu wallahi sai Allah ya sako albarka mun gagare shi haɗin kai irin na sahabbai Allah ke ce in yakum minkum ishuruna sabiruna yaglibu mi'atayn yanda sahabbai suke da gaske suke da karfin imani suka hada ku daya Allah ce a samu masu imani cikin ku mutum 20 wallahi za a yi fito na fito da kafirai sai surun jaye mutum 200 domin Allah ya yaji da hadin kansu Allah ya yaji da dunkulewar su mu duba yadda sahabbai karantar su take da abin sha'awa wanda sun zo daga shattal majallat wa'ansu yaran su ba ɗaya ba launin fatar su ba ɗaya ba waye wani ma baya jin yaran wani amma sun dunkule a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna mu duba irin su ga sai na abakar ga sai na umar ƙuraishawa ne larabawa ne ga irin su salman faris ga irin su haibu rumi ga irin su bilal alhabashi da sauran sahabbai da suka zo daga gurabe daban-daban amma sun dunkule sun waye gari a gaban manzon Allah kamar uwa ɗaya uba ɗaya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikwana kuka waye gari kuka zama yan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya to qur'ani ne ke da irin wannan tsari sunna ita ke da irin wannan tsari ya zami Allah ya bamu baiwa Allah ya bamu ni'ima Allah ya bamu alkhairi a hannunmu mi kokarin ya kubuce mi kokarin ya zame akwai alkawarin Allah da taimakon Allah a cikin mutane yadullahi ma aljama'a taimakon Allah iyakan mutanen da suka haɗa kansu ya yan uwa mu yi ƙoƙarin haɗa kai mu girma masu girma masu haƙƙi mu ba su haƙƙinsu mabiya mu zamto masu haƙuri masu bi shugabanni ku zamto masu tausayi masu adalci masu jagoranci mai kyau sai a samu haɗin kai kar na ƙasa ya yi wa na sama bore kada na sama ya zalunci na ƙasa an yi balansin kowa an ba shi haƙƙinsa mu zauna lafiya mu girmama juna mu haɗa kai wannan shine musulunci zai amfane mu haduwar mu za ta amfane mu dinkulewar mu za ta amfane mu soyayyar juna za ta amfane mu amma matakar ba mu wannan ba mu kowa ya kama gabansa babu inda zamu ji Allah ka taimake mu Allah ka mana rahama Allah ka daka mu ya Allah ya Allah ka daka mu akan alqur'ani da sunna duk abin da zai kama na rarrabuwar kai ya Allah ka raba mu da shi ya Allah ka dunkule kanmu akan alqur'ani da sunna ya Allah ka raba mu da san zuciya ya Allah ya Allah ka raba mu da san zuciya karami da babba ya Allah dukkan wanda suke da sabani a cikin musulmai ya Allah ka sulhunta su ya Allah ya Allah ka gyara tsakanin su ya Allah ya Allah ka gyara tsakanin mu gaba daya Allah mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في اي مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين الله كامسا من ادعوهم يا الله dukkan masu damuwa a cikin mu Allah ka yaye musu ya Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka yaye musu ya Allah wanda muka rasa musulmai a cikin mu Allah ka yabi musu Allah ka musu gafara Allah ka musu rahama ya Allah ka taimake mu ya Allah ya Allah sa karshen rayuwar mu yayi kyau ya Allah ya Allah ka ba mu kokarin cikawa da kalmar shahada ya Allah ka ba mu kokarin cikawa mu gama rayuwar mu akan kalmar shahada ya Allah ka taimake mu ka agaza mana ya Allah ya Allah ka taimaki Saudiya ya Allah ka taimaki Jaziratul Arab ya Allah dukkan kasashen Larabawa wanda suke samun matsin lamba daga yahudawan duniya ya Allah ka taimake su ya Allah ya Allah ka kwato su daga hannun alhanzur da 'ya'yan aladai ya Allah ka kwato musulmi daga hannunsa ya Allah ya Allah ka karfafa musuluncin ka ya Allah ya Allah kada ka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa ya Allah ya Allah ka kawo taimakon ka cikin mu ya Allah ya Allah innana maghlubun fantasir ya Allah ka taimake mu ya Allah ya Allah ka taimaki musulmai da musulunci duk inda suke ya Allah ya Allah ka yi riko da hannun musulmai ya Allah kada ka sa makiyasi mana dariya ya Allah kasar Saudiya ya Allah ka kare ta Allah ka kare martabarta ya Allah ka kare martabarta ka tsare shugabanninta ka taimake ta manufofinta na alkhairi Allah ka ba ta ikon cimmawa dukkan masu san su ga bayanta da munafukai in shi'a da yahudawa da sauran kafiran duniya ya Allah kai mana maganin sai Allah ya Allah ka nuna masa kare ka nuna mana karyewa su a duniya ya Allah ka nuna mana gazawa su ya Allah ka taimake mu akan su ya Allah wannan kasa ta mu ya uwa tana buƙatar addu'a tunda kai shugaban kasar mu zuwa kasan kasan kasan mu ya Allah muna buƙatar addu'a Allah ka taimake mu ya Allah ya Allah akwai wata jiha daga cikin makotan wannan jiha jihar taraba wanda mun san musulman cikinsu akwai rauni suna da rauni kwarai da gaske mana musu arin Allah taimake su duk abin da zai kawo musu matsala abin da zai sa a ci jarinsu ya Allah ka karfafe su ya Allah dukkan wanda zai zalunce su ko wanda zai musu fin karfi ya Allah ka nuna gazawarsa ya Allah ya Allah ka karya shi ya Allah ka mana maganinsa ya Allah ya Allah ka ba su karfin zuciya ka ba su karfin jiki duk mai niyyar su da bala'i ya Allah ka mai da bala'in kansa Allah duk mai niyyar su da musiba ya Allah ka mai da musibar kansa ya Allah ya Allah ka ba su kariya ya Allah ka kare su ya Allah ka kare mu baki daya dukkan musulman duniya Allah ka kare mu na'am shikenan Allah ka taimake mu ka ga zamana wa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukumullah